الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ورب اشرح لي صدري واسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الأربعاء شادي جوة ربي أول هجرة ماكي صلى الله عليه وسلم daga birnin maka zuwa madina shekara dubu da shekara hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta'ala ya tattar da mu muna cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka sufata salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha da shehun malami muhammadu nasiruddin albani Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama wannan ina jin shi darasin mu na 15 ko 14 ne na mace ba wanda ya rike kone nawa ne sha nawa sha hudu ko to an samu sabani dai eh suna rubutawa 'yan midiyan nan inda ya rubuta sai mu ɗauki maganar shi na sha hudu ne ko? na? to kenan yau insha Allah za mu tashi darasi na sha biyar ne ba ba ma sha hudu ba a rubutan sha hudu ne muka yi yana yau darasi na goma sha Allah ta'ala ya taimaka mana to mun zo dai inda malam ya koro yaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yin sujada mun dago daga sujada yadda annabi yake dagowa daga sujada da irin nutsuwa da ake bukata ina ga mun yi karatu akan al-iqa'u baina sajdataini wannan zaman ne iqa zama ne wanda ya tabbata al-iqa'u dinnan wani irin tsugunni ne ko a ce zama ne kala biyu akwai wanda an hana akwai wanda ba a hana ba san wa zai mana wanda ba a hana kin bawa gari ko shi ne kai alki'a alki'a yawwa wannan zama ne wanda shi ma shari'a ta da shi ko yawwa to wannan yanan zama ne wanda alaihi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tsakanin sujada guda biyu yana ga shi da ƙarshen eh a tsakanin sujada biyu ba zaman tahiya ba idan ka zo kai sujada daya kafin ka yi tafi kaga dama ka yi wannan sama shi ne gidan aka ce wakana a yanayi ya ƙiyyar tasibu ala a ƙibahi wasu duru kadamai gidan ya zauna a kan diddigan shi a can kuma ya kafa ya tsotsin shi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin sujada biyu yawa sai wujubul idmi annadi bainas sajdataini wajibcin nutsuwa a tsakanin sujada guda biyu ana son a samu nutsuwa a gurin kada ayi gaugawa wa kana sallallahu alaihi wasallam yadda ma inna hatta yarja kullu azaman ila mawdi'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nutsuwa tsakanin sujada biyu har sai ya ji kowace gaba ko kowace kashi ya koma gurin shi wa amara bi zalika masi'a salata yayi umarni da wanda ya muna na sallar nan tashi idan yazo sallah tsakanin sujada biyu ya nutsu wa qala lahu yace masa ma la tatimmu salata ahadukum hatta yaf'alu zalika sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika har sai ya aikata haka abin nufi sai in ya samu nutsuwa tsakanin su da rabi daga ɗagowa in ka mayar sallar ka bata cika ba sai ka tsaya cik a zaune ko a irin zaman da wannan ya yi ɗazu ko wa'innan biyu suka yi hal kowace gaba ta koma gurinta kowane ƙashi ya koma gurinta aƙalla dai a samu ko sakan ashirin ko talatin zuwa minti guda a wannan tsakanin mafi karanci kenan tsakanin su dara guda biyu to kaga kowace gaba ko kowace kashi ya koma gurin shi kenan wa kana yaqiluha hatta takuna qariban min sadratihi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya dago daga sujada kafin ya koma yakan tsawaita wannan tsakanin har sai ya kusa irin daɗewar da ya a cikin sujada wa hayanan wani lokacin kuma yankusu hatta ya ƙulu da ƙayin yakan zama ko akan diddin ya shi ko akan kafarsa ta hagu har sai mutum wanda zai yi magana zai iya cewa kanna sai a hanyar ano bai mace ko me yake ba an gane idan ya dago daga sujada kake kuma wani lokacin dadewar da yake har ka iya cewa ma ya mance sallah yake saboda tsabar yadda yake da yana rabu gifili rabu gifili yana addu'o'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai al-azkar bayan sajdatayni addu'o'in da ake so a yi tsakanin sujuda guda biyu a yau da galibi in ka shiga irin littafin malikiya wanda mu ne su ne muka fi karantawa a ƙasar hausa sai ga kusan ma babu su wani adam eh shi za a ke sallar kwatan kuciya akwai addu'o'i da ake so mutum ya yi idan ya ɗago daga sujada kafin ya koma وقال صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسه annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zama na tsakanin sujada da sujada yana cewa Allahumma kun gane ko wa fi lafazin a wani lafazi kuma yana cewa rabbi gifirli warhamni wajbirni warfa'ni wahadini wa'afini warzuqni kenan kana da zabi ko kace Allahumma gifirli warhamni wajbirni warfa'ni wahadini wa'afini warzuqni ko kuma ka fudda Allahumma din ka ce rabbi gifli wa amni wajbirni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni kaga ko kana gaugawa ka faɗi wannan sau daya ai kaga dai an dan samu nutsuwa ko yawo baranta za kaga da baka ta maimaitawa tunda an ce yaqul yana faɗa eh yana yawan maimaita wannan addu'a tsakanin sujada da sujada ko ya ce Allahumma gifli ko ya ce rabbi gifli har zuwa ƙarshen addu'a sallallahu alaihi wasallam kenan kowane ya inganta ko ka hudda Allahumma ka ce rabbi gifili ko ka hudda rabbi ka ce Allahumma gifili an gane kowanne ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'a ta biyu shine takaitacciya rabbi gifili rabbi gifili ka tsaya a bakin nan kaga ta samu gari akan watan mai Allahumma gifili warhamni wajbirni warfani wahdini wa'afini warzuqni kenan ta biyan kana iya faɗin rabigi filli rabigi filli kadai kenan ka yi ta maimaita ce har gwargwadon abin da ka samu har ka tabbatar da gaɓoɓinka sun samu wato komawa duk inda suke kowane kashi ya koma gure shi don da ka ɗan yi wani mugma kowane kashi yana ɗan motsawa to wannan nutsuwar za ka yi a tsakanin take ba da dama ya koma inda yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa wa kana yaquluhuma fi salatin layl wadannan addu'o'i da muka karanta wanda ake tsakanin sujada biyu manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa su ko a cikin sallolin dare kai ma in ka zo sallar farilla kai in ka zo sallolin dare kai a sallar dare sai ka tsawaita sama da yadda zaka tsawaita a sallar farilla domin sallar farilla ta yi kai da liman shi kuma liman so ake sassauta kamar da manzana sun sai ga ba'ad bin jabal yace idan kana yin sallah kai kada yake yadda kake so yawa idan kana bin mamu ba za ka yi kana bin kana jan mamu a matsayin ka liman ba za ka yi yadda kake so amma in kai ɗaya ba sai ka tsawaita yadda kake so ka tsawaita haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi summa kana yukabbiru wa yasjudu sajdatan saniya idan yayi waɗannan addu'o'i rabbi gifilli rabbi gifilli rabbi gifilli tsakanin sujada biyu to sai yayi kabbara ya ta yi sujada ta biyu yawa wa amara bi zalika masihu salatahu yayi umarni ga wannan mutumin da ya muna na sallaci cewa idan ya zo tsakanin sujada biyu waɗannan addu'o'in sai ya kabbara zuwa sujada ta biyu fa qala lahu ba'da an amarhu sai annabi ya gaya wa mutumin da ya muna da sallah bayan ya yi umarnin shi da nutsuwa tsakanin sujada guda biyu sai ya masa umarni da waɗannan addu'o'in kamar sabaka kamar yadda bayani ya gabata abin nufi sai ya ce ka nutsu kuma ka ce rabbi gifili warhamni ko allahumma gifili warhamni wajbirni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni kenan ya mishi umarni da nutsuwa ya mishi umarni da waɗannan addu'o'i tsakanin sujada guda biyu summa taqulu Allahu akbar sannan sai kai kabbara kace Allahu akbar summa tasjudu hatta tatma'inna mafasilka nan ne gurin ko sai kai sujuda har sai gabobinka sun nutsu yawa idan mutum ya je sujada ana bukatar ya bar gabobin shi su samu nutsuwa summa af'al zalika fi salatika kullaha annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da wannan bawon Allah masihu salatahu cewa idan ka zo sallaka tun daga rak'a farko har ta kashi haka zaka yi idan kai sujada ka nutsu idan ka dago daga sujada ka nutsu kai addu'o'i ka je sujada sannan ka nutsu kai addu'o'i sannan kai kabara ka tashi haka zaka aikata a cikin dukkan kowace rak'a wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga hannunsa tare da kowace kabbara a wasu lokuta kenan shi daga hannu yayin kabbara a wani lokacin kagada baka bashi a wani lokacin kuma ka rika yi yawa kenan tunda an ci a hayanin wani yayin hatta tsakanin sujada da sujada in zai kabbara sai ya daga hannunsa Allahu akbar ya tayi sujada an gane wannan shi yasa aka ce yana daga hannunsa a wani lokaci da abin da aka ce a yaran kenan ba da'ima bane waɗansu lokuta waɗansu lokuta ne wa kana yasnau fi hadhihi sajada muslim ba sana'a fil ula annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aikata a kowace sujada kwatankwacin abin da ya aikata a sujadar farko ba wata sujadar farko da ta biyu daban a tun daga sujadar ka ta farko har ta ƙarshen sallah da abin da kai a wata haka za ka yi a wannan sun mai rufe wa ra'asuhu mukabbiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dago kashi yana mai kabara ana dago kai ne tare da kabbara jama'a ba kana cikin sujada zaka yi kabbara ba ba kuma sai ka tashi ka zauna ko ka tsaya ba kana dago kanka tare da kabbara ne a duk lokacin da ka taso daga sujada wa amara bi zalika masihu salatahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni mutumin da ya muna sallar shi da yin haka fa qala lahu ba'da an amarahu bi sajdati saniya bayan yayi umarnin shi da sujada ta biyu kama marra kaman yanda ya shude a baya haka ko ya umarce shi da ainihin dagowa daga sujada tare da kabara shine sun mayar fa'u ra'sahu fa yukabbir sai ya dago kanshi tare da kabara ya dago kanshi sai yayi sai yayi kabara baka dago kanka kai shiru wa qala lahu sai yace wa musiu salatu sallallahu alaihi wasallam idza asna zalika fi kulli rak'atin yayin da ka aikata haka a kowace raka'a wa sajada da kuma kowace sujada fa idza fa'alat zalika idan ka aikata haka faqad tamassalatika sallaka ta cika wa in an kasat minhu shay'an idan ka rage wani abu daga cikin abin da kaga an fadi annabi yana yi to aka sami salatuka ta sallaka ta tawaye ka tawaye sallaka ita kuma sallaki ta cika ake karba eh fa in fa inna awwal ma yahsu bi abdi yawm al-qiyamah salat fa in wadara tammata qubila sahibu amruhu wa in wadara naqisan batala sahibu amruhu farko abin da za a fara aunawa cikin ayyukan mu na ibada sallah da an same ta ta cika Allah zai karɓi sauran aiki da an same ta ta tauye Allah zai watsi da ayyukan gaba da sai annabi ya ce ya mutumin nan idan ka aikata haka a cikin sallaka to hakikar sallaka ta cika idan ka tauye wani abu daga cikin abin da aka zana to sallaka ta rage idan ta rage kuma kaga dukkan sauran ayyuka ya baci ko to sai mai hankali kiran da ka cika sallah ba ta cika ta kamala sai mun kiyaye duka waɗannan abubuwan kisa da ka tuna limamin da bai cika sallah haka kaka bi sallah in ma ka bi shi ka sake tunda annabi ya ce idan ka tauye wani abu daga cikin wannan da aka zara a baya duka an gane to sallaka ta tauye idan ka cika wannan sallaka ta cika ashe da zaran baka cika baka san kawai bata yi ba wa kana yarfau yadayhi ayanan nan ma sai aka ce yana daga hannunsa a wani lokuta kenan in ya dago daga sujada ko in ya meke sai daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan jalsatul istiraha zaman hutu wannan da galibi masallatai na yan uwan musulmi na gargajiya ba sa yi wani da kayi ba sai ta aika ta kama ka ko ba a ta kama ka saboda shi bai san da shi ba annabi yana yi na'am eh kaman liman ne ko mamu ne a bai kamata mutum ya jima ba idan ka yi shi shi dama an yi zama ne dan sakan kaɗan eh ta wannan shi ne kuskuren ba a san mutum ya yi guluyi komi ana so ka yi daidai da daidai karka tauye karka wuce gona da iri ai za ka samu a kowane liman zai dago daga sudura masu suke dagowa liman ya yi sallama suna tahiya su suke sallamewa a ga duk kuskure ne faiza kabbara annabi ya ce fa kabbaru da ya Allahu akbar kai ma kai idan ya yi fa idza raka'a idan ya ruku ku yi ruku idan ya dago ku dago idan ya sujada ku yi sujada haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan ya taso kai ma taso yawa kenan da su ta isra wani dan zama ne dan kadan to shine aka ce summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mutadilan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga sujada kafin ya meke sai sujada ta nawa ake nufi taraka ta nawa taraka'a ta farko ko taraka'a ta ta uku ita ake nufi idan ya dago yastawa qa'idan sai ya daidaita a zaune yastawa sai ya daidaito qa'idan a zaune an gane ko yawwa kenan mutum ya kai dai yanda zai zauna ya daidaitu kuma a zaunan ba kawai daga tasowa sai tashi ba a yastawa idan aka ce ya daidaita ai ba tangar-tangar ko ƙa'idan kuma a zamne shi ne jarsu isra a darijili hilyusura a kan kafar shi ta hagun mutadilan aka ce ya daidaitu sosai yawwa hatta yadda a kulle azamin ilamawar abu har sai kowata gaba ta koma inda take haka ce abin zai iya daukar dan sakon zai ɗauki 'yan sakon ko da bai kai minti ba inda ana sako ta gaba ta koma inda ciki haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake haka wa hadha julus ya rufu inda al-fuqaha bi julsatil istiraha wannan zama shine zaman da aka san shi a gurin malaman fiqhu shine zaman hutawa imamu shafi'i da imamu ahmad kowanne ya zo da wannan bayani akan abin da ya shafi jasatul isra sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi limami wanda baya yi to kaga a nan gurin ba za ka yi ba dan in kace kai kirwa limamin kafin ku ga shi ya dawo amma in ka za ka yi samun dama ko da kaɗan da ka yi shi amma ba hujja ba ne rashin yin nashi asara ne da kuma tauye sallah da barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah tunda ba a ci aya nan ba da'iman yana yi shi kowane lokaci a cikin sallar shi sai yana da zata isra to sai bayani akan al'ayatu madu al-yadaini bi nuhuri ila rak'atin dogaro a hannu a hannaye biyu yadda mutum zai dogara da hannayensa guda biyu wannan damtsarsa biyu a lokacin da zai hira tashi zuwa ga raka'a ta biyu ko ta nawa ko ta uku akwai bukatar ka dogaro a hannunka kenan ba yadda gida ba za ka tashi ba tashi irin na gayu ɗas ka tashi a ana bukatar ka jirke hannun ka dogara sosai akan hannun hannun ya ɗauki nauyi ta koka meke sun makanar sallallahu alaihi wasallam yana hado mutamidan al'ardi ila raka'atun saniya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana runkuya ne a lokacin da ya dogaro akan hannunsa da ya kafa shi a kan ƙasa zuwa raka'a ta biyu dole ka dogaro a kan waɗanda damtsan naka guda biyu ba za ka dahe gindi ka motsa ba ko ka sa suna share guda inda wanda suke a dole ana so ka jimke ka kiba su sosai ka san ka dogara ta ko ka zabura ka miƙe zuwa sama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa raka'a ta biyu da ta uku sannan aka ce idan ya tashi dogaruwar wakada ya ajinu fisar yana ajinu kalmar ajinu kamar ya sama sanar daga gari ya ke cewa dau dau ya ke ba dunkule shi ake ba yawwa in za a yi dau ko ana dunkule shi kenan kai ma hannu sai ka dunkule shi yadda ka je ka kaga girta ya kwado sai an koya ma ko a ce ga yadda za ka limki ya zo suke ga yadda ko ba haka ake ba haka muka yi ko kingifu ko kara amma da ya katar da ana kuwa mutum zai jimke hannun shi in zai tashi a gurin sallah ko kuna gani ne ba ya zama ga makaranta ba saboda sallah kusan ba ta da kima a wajen ko muna so mai shi daidai a ga da mutum ta yi soji sai an koya mai tsawo mai yake cewa tsayuwa yadda zai tsaya ko wanda ya ga dama ne ba zai zai yi irin na gwaran abin gwamon jaki ba kamar da bahaushe ya ce koyi irin na amare ya tare da a sai an koya mai ga da ake tsayawa amma idan ka zo wajen sallah kace koya mutane sai ga wani daga ka matsa za a iya koya tsayuwa a wajen soja wanda mun yarda wannan idan ka zo ta yi kwando ko king of sai an koya maka yadda za ka jimke hannunka wanda mun yarda wannan amma mu yarda da mu koyi ajalu a cikin sallah ba ga cikin manzo Allah an ce yana yin ajira jimke hannunsa sosai yake jimke ta koyi ya kafa su akan kasa to ya rinko ya tashi yana da kyau mutum ya iya tunda suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana daga cikin abin da yake bada cikin sallah na'am Assalamu alaikum.
alaikum salam Dawa sa kasa kamar yana aka ne kamata mu je ko ba.
yawa Inda na ga wasu suna idan aka ce ajanu ya ake ajanu ka taba yin kara eh, to na dan da sai ma.
to ya ake rikewa rike mu gani yawa haka za ka yi kamar yadda za ka yi naushi haka za ka yi To kamar yanzu wai wurin tashi kamar na ga wasu haka suke.
ba Haka wasu kuma haka suke.
ai an ce a a dogara yanzu kai in aka ce ka dogara ya za ka yi yanzu in ka runkuya ba so ka beke sai ka dogara sosai akan hannunka sai ka- da kaya haka za a gane yare da abin yake bari magana wasu ita kanka ka jimke yadda ka san za a kai kutuko za a kai laushi yadda in ka je kara ko taekwondo za ka jimke hannunka sosai da kyau haka za ka jimke kuma ka caka shi a ƙasa ka dogara a damtsa ka sannan ka meke bari tunanin wasu kai ya kake yi shine magana kawai yawwa kuma ya kamata kowa ya iya ba a baje hannu haka a watsa yatsa kawai a tashi sai ka jimke hannu kuma ka saka shi haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam shi malam yana kwatanta mana ne kowace gaba kowane motsi ga yanda annabi yake a cikin sallah shi abin da yi a cikin littafin kenan shi yasa ya ce a littafin sifatul salatin nabi siffa ko kwaikwayon ko kamanceceniyar sallar annabi ya ce minar takabiri tun daga Allahu akbar ta farko ila taslimi har zuwa assalamu alaikum ya ce kuma ka annaka taraha kai ka ce annabin gashi nan yana yi a gaban ka malaman duniya sun taru sun yi tafaki ba taɓa samun littafi wanda aka kwaikwayi sallar manzon Allah ba saboda wani littafi da rasul da wanda ya yi matukar kokari akan dukkan wani motsin da annabi yake a cikin sallah ya sayo shi bai bar komi ba sun sallama mishi akan wannan ubangiji ta Allah ya jika shi da rahama yawa ya yi littafi da dama kun ba da media sun yi sifatu salat nabi da yawa amma ba a samu wanda ya tsaya tsayin daka ya yi littafin da ya kwaikwayi sallar manzan Allah sun sama da wannan littafin shi babu wani motsi kaɗan a cikin sallah wanda manzan Allah ya yi fata yadda ya sayo shi da haka wannan malami muna mashi addu'a Allah ya ji shi da rahama Allah saka mashi da alkhairin da yi to mu yi kokari mu amfani da littafin tunda gashi na a cikin hannun mu da sallolin mu wa kana ya ajinu bi sala yana jimke hannu a cikin sallah shine ajinu ka jimke kamar zaka yi bugu kamar zaka yi hari sannan ya atabdu ala yadihi idza qama sai ya jingine da hannun idan zai miƙe وقال صلى الله عليه وسلم اذا نحذ في ركعه الثانيه النبي صلى الله عليه idan zai motsa a raka'a ta biyu haka yake jimki hannun kenan kamar yadda yake tashi a raka'a ta farko kamar yadda yake tashi a raka'a ta uku haka yadda tashi ta biyu ba sannan idan ya meke a raka'a ta biyu istamta bi alhamdulillah sai ya bude karatun shi da karanta suratul fatiha alhamdulillah walam yaskut baya shiru kenan yana mekewa a raka'a ta biyu zai fara karatun fatiha ne ka san aiwar sahabi ya ce a manzo sallallahu mun ga in kai kabara kana wani shiru me kake ci ko sai ya karanto du'awul istifta yace shine nake yi ko to a nan gurin ba wata shiru da yake yi mubashiratan inda ya kabbara ya tsaya to yakan fara karatun fatiha ne abin nufi a nan gurin mala yana nuna mana ba wata addu'a da za a yi bayan an tashi raka'a ta biyu an tsaya illa kawai karatun fatiha mubashiratan ba a shiru ba a dan wani saurari a gurin yawa mun fahimci wannan yawa wa kana yasnu fi hadhihi raka'a misl ma sunu fi ula haka yake dukkan aikin da muka ga an fada a cikin raka'o'i kwatankwatan abin da ya raka alfarko illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaka illa dai kawai abin da aka sani raka'a ta biyu yana sa ta ta zamanto ta zama kadan bata karasa akan ta farko ba an gane ko kuma biyu inda ake ruba'iya kamar sallar isha na ƙarshe su ma suna kaiwa ba na suna ɗan ragewa tsawo akan biyu waɗanda ya yi na farko haka a zahar haka a la'asar haka a magaruba dama asuba ita raka biyu ce kawai Eh, wannan ragewar ba shi yake nuna dalilin fatiha kaɗai yake karantawa ba mun karanta a darasin baya a kowace raka'a biyu ta ƙarshe a sallar isha'i ko la'asar ko azhar ko magariba ka iya ka karanta sura kuma sunna ne ba fatiha kaɗai ake yi ba galibi dai kawai da muka taso haka muka saba iyaye da kakannu kawai kai ba amma in kai fatiyar ta yi amma sunna ne ka rika kara da wadansu surori illa dai kada kada ka tsawaita ina ga mun karanta a karatun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora wata sura akan karatun fatiha a rakawoyin karshe na waɗannan sallolin guda hudu yawwa cikin umda ne na jin ko to muna fata Allah ta'ala ya samu dace da haka sai wujubul qira'atul fatiha wajabcin karanta fatiha fi kullu rak'atin akan kowace raka'a da mutum zai wajibi ne mutum ya karanta fatiha to idan mutum bai iya ba fa shine malamai suka ce in bai iya ba sai dauki littafi ya riki shi yasa jama'a akwai kuskure da muke yi lokacin tarawih sai mutum ya dauki alqur'ani liman yana jan sallah shi ma murin qur'ani yana malamai sun ce wannan bid'a ne kuskure ne in dai kai ba liman bane to me kai ka kawai kai saurare eh magana ta da haka da an bata haukan ka bai maka iya ba sai ga mutum ya rike qur'ani shi ba a nashin ba shi ba sauraron liman ba amma in kai ne liman ko baka iya karanta fatiha to sai ka dauko qur'ani ka rike a hannunka saboda kai ne liman kuma ana bukatar sallar fatiha ta zo daidai na alaikum salam Wannan kamar sallan dare mutum yana yana yi yana yi rage Qur'ani.
sosai sallar da kana so ka yi doguwar raka'a ai kamar liman da kai ma ko do- doguwar raka'a da zaka tsaya su suka yi tilawa sosai kun baka da harzar sai ka dauko qur'ani wannan kai ta dibawa abin nufi a nan gurin matsayin ka na mamu baka da yancin daukan qur'ani kana bibiya kai da in kai ne liman ko a tarawihin sallar daren in liman ne ya dauki qur'ani yake karanta ai ba laifi eh mana tunda ana bukatar a yi dogon tsayuwa kuma shi liman din shi ma shiru ne duk ɗaya muke ko ba haka ba to kaga sai da ci ƙur'anin shi yana karanta mu mana sauraron shi amma ba ba inda aka ce ma mu ya rike ƙur'ani yana karanta ba wani ana yi ne kawai na ga wani yana yi ne ma ba ne ke sa abin ayyayo wata ake ganin kamar wani sunna ce babu shi cikin sunna wani Sanan su ne masu.
ba daman yana matsala take a cikin sunna ba ba sai ayin sunna ba ya kake tsammani ai aikin yana nan ba inda matsala take illa ga waɗanda suka kira kansu ahlus sunna sun fi kowa matsala ai a dangane da sunna ya girman kansu ya wallahi mutum ya rada kanshi kawai shi ya sani shi ko bai sani ba ya rika sha ya yi bulugul marami ya yi riyar shi ko ba taɓa kai bango zuwa bango da shi ba an sa bulugul marami a majalisi sai ka ko kashi sa a hamata mun je gurin karatun bulugul marami yau an yi shafi uku da shi yadda aka sati uku kun bai dawo ba haka ne fa galibi karatun ustazai wallahi galibi haka ne Sai ganin laifin wasu shi ba ne.
ha Sai ganin laifin wasu shi ba.
eh mun haka ne mara yare da kashe shi ai a gaban wani muka yi riyadu salihina shi ko an yi shahi uku an yi sati uku bai zo ba hallo an yi shahi bakwai da shi ya yi sati bakwai bai zo ba haka ne halaka sabka ya ce mun sabke Kai, mun sa sahihul buhari abu daula muke yi shi ko hadari ma ba a yi bango zuwa bango da shi ba shi yasa Allah saka malaman zaure da alkhairi wallahi in ba dan su rike ilimi ba da inda ta ustazana ne da an samu matsala idan kana son kare karatu an daka shi an duka an tanka ne sai gurin malaman zaure da an karanta littafi shaida zaka in ka zo ka ci gaba amma namu wannan majalisun sai da Allah zai soke kawai wallahi shi zaka ta gani akwai matsala shi zaka ta da wata matsala ta zo duk duniya ya ta rikici wannan malami ya kawo wannan fatawa yau shi ma haizan malami ya kawo kamara ba ma bai ginu ba haka ya kada duk karatun jami'a shi karatun jami'a da man gani ake ka sani ko ba ka ba zuwa ne za a ɗauko sai a maka ishara kawai sai a yi gaba sai mutum ya wani samu diplay a rika kiran doktor ya rika ganin shi malami ne in zai muhadara ta awa guda sai ya yi ya rubuta da ka kwace wadda ta karba muhadara galibi haka da kuma doktor ne doktor guda za ga ya rubuta muhadara a takarda wala in ka amsa da shi kenan ka ta sai dai ka tarihi kawai na abin duniya a gani shi kuma karatu akwai ya kamata a ce mutum karatun kawai ya yi gaskiya wallahi mu dage irin wannan karatun na cikin cokali wai idan ruwa ya jika mutum bai mace wanka ba me zai wari to haka ne galibi matsalar ke ta ustazai kenan ruwan ilimi na sunna ya jika su bai musu wanka ba za ka san kowa illa sai wari su rika jama musulunci kaskanci Allah ya kiyaye wajibcin kira'a kira'atul fatiha fi kulli raka'a wajibi ne mutum ya karanta fatiha a lokacin da zai yi kowace raka'a wa qad amara masihu salatahu bi qira'atil fatiha annabi ya umarni mutumin nan da ya muna sallah da yin karatun fatiha fi kulli raka'a a kowace raka'a ai su qala lahu inda yace mishi bada ana amaru bi qira'atiha fi raka'atil ula bayan ya mishi umarni da karanta ta a raka'ar farko sai yace mishi summa af'al zalika fi salatika kulliha to kowace raka'ar ka haka zaka yi ma'ana yadda ka karanta ta a wannan ta farko haka a ta biyu haka a ta uku haka a ta hudu in ruba'iya ce haka za ka yi wafi ruwa ta fi kullu raka'a a wata ruwa ya ce za ka karanta fatiha a kowace raka'a ne wa ƙala sai ya ce fi kullu raka'atin kira'atan a kowace raka'a akwai karatu wani karatu kina? na? a'a nan da yawa da ya ce a kowace raka'a fi kulli raka'atin qira'atan hmm fatiha shine magana tunda man salla raka'atan lam yaqra biha bi umul qur'an fa lam yusalli hadisi ne cikin irwal galil ina ga imam nasiruddin albani cikin mota ma akwai shi duk wanda ya salla a raka'ar da bai karanta fatiha ba bai salla ba haka daliman zai mance bai karanta fatiha ba a cikin sallanku tana yawa kuma ku sani ba ko a raka ta uku ce ta isha'i ha ko ta hudu ya kamata yi wannan raka sai a yi jifa da ita a gina wata akai saboda bai karanta fatiha ba aka kai ma aka yi katare zahin kai ya dauke ka wata rana kawai ka zo kana salal da ka tashi a raka ɗaya kawai sai karanta sura sai ka gano ashe wannan raka a ban karanta fatiha ba to shi ke na wannan raka sai ka jifa da ita sai ka gina wata a kai na ai kafin magana kablata ko ita wannan raka'a za a sake wata yanzu ka yi hudu ko ya katana a ɗaya babu to yanzu ya ka tashi ka sake raka'a cikakkiya yanzu ta ko za a shiga magana kabla ko ba duk magana kabla ko ba da bai zo wata ko so ake a tabbatar da raka'ar wannan da aka rasa fatiya ita an ɗauke da a zero an sake wata a gurinta yawwa na malam kamar sallar isha biyun nan ta karshe da imam yake karanta fatiha ba tare da ya bayyana ba kuma ma suna iya karanta fatiha sosai kuma to wani bi kun kan kana wani imam kai ko rabi ba kai ba shi ne da ba matsala wannan in da shi liman din yayi ya zamanto da shi liman din yayi ai saukin sallar jami'i kenan gaba mu ya zamanto abinda ake so ka kawo shi ka kawo shi in ya samu fanima in bai samu ma daidai tun da liman ya zo da nashi ya dauke maka ya sa ka ce matsalar limamu ya hamilu hal imamu liman yana dauke wannan matsalar ai saudiya za ka zo a yi ruku ai ba a yi fatiha da kai ba kuma aka ce ka tar da rukun kuma aka yi da kai kuma aka ce ka samu sallah kuma ga shi kai ba kai fatiha ba ya aka sallah ka tare saboda liman ya maka shi ne kawai akwai matsala da yara za ka samu wanda inda kai kaɗai ne sallar ta ɓata amma tun da akwai liman shi ke zan tsallaka ta yi shi yasa sallar jami ba karamar falala ba ce sai ka yi ta sha'aninka liman yana bawan Allah ka gani yana ta fama ya daku abin ya tafi daidai kuma matsalar ta ba za ta karya sallar ba yasa wani ana sallah ya ɗauko gona shi daga ajiyu kawai ya jefa a baki ya ci da aka sallar ya ce kai ana sallar kana shan gona ce to ni nake karatu shi ya gaibu da mace yake karatu ba da ya tsaya kawai ya gane ɗan ci gonarsa ko yawwa a gani allah sauke ai yanzu zahin kan nan sai mutum ya mance ma wani markin kawai lokacin doma karadiya ko kuma markin jahil kurefe ne yana jin kwamitin ta yi zahi prefective ɗin ta can ya zo nan a wani masallaci na mutum ana cikin sallah kawai da aka kira cewa kawai ya ɗauko sallah daga ajihu kawai ya yi zancen shi a cikin sha'uwa ya gama zancen shi ya sa sallah da ajihu kawai aka ci gabar sallah idan aka masalla aka ce kyaran kyaran ne musulun kurebe ana sallah ya ce shi wallahi bai ma san ba eh abin da aka yace problem ne yawa a can ma ya baro ce kokarin warware shi da yake ya bace ma shi da an yi haka yawa da kanshi ya zai Allah ya sauke ya kamata duk yadda kanka ya zai in ka shiga sallah a ce ka samu nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanya samun nutsuwa ta a cikin sallah ba za a ƙurwata aini bi sala idan damuwa ta kai damuwa a dabi salasar sai ce ya bilala kira ya mana sallah musamman suwa a matsayin ka na musulmi ya kamata a ce ka kai matakin da duk wata damuwa ta dame ka da ka yi sallah za ka samu nutsuwa ta wani sallah ma bai iyawa saboda yanzu wannan wanda yake kira sallah ana cikin sallah aka kira ya ɗauka zai iya sallah wani lamata gagarin balle zai nema wata sallah zai samu nutsuwa kenan sallah ba ta canza mai komi ba da kai Allahu akbar ya kamata duk wata matsala kuma ka kawar da ita ka dauki shawaran malam Abdurrahman mai hadari da ka tashi zuwa ga sallah ce ka tsame zuciya ka karkade ta daga duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ka shagaltu da ubangijin da kake sallah saboda shi amma mu wani bai wahala samun kudin da yake da shi ma sai ya ce Allahu akbar in na gama kaza da kaza in na samu kaza sai ya zama kaza akwai tiki da kaza akwai kaza sai ya ji liman ya ce Allahu akbar kola wani baya ma ji na liman ki ba sai ya na ladan ta koya bi haka za a kare sallar yana ta lissafin duniya da kalkil ya je amerika ya zo ya je ingila ya zo ka gani ana sallar da yawa haka ne shi sa annabi ce da yawa za su yi sallah ba su da komi ya da ɗauka a watsa musu saboda rashin nutsuwa idan mutum yarsa nutsuwa a cikin sallah ai ya bar gimshiki sallar ta rushe yasa da Allah ce kada afla ahlul mu'minun hiji alladina bi salatihim khashin wani suke sallah da tawadu da kaskantar da kai da tsoron Allah da nutsuwa Allah ka ba mu nutsuwa a cikin sallah shi kuma sai ka kiyaye ka'idodin ka'idodin nutsuwa shine ka san yanda manzon Allah yake sallah kuma ka kwaikwaye shi kawai za ka samu nutsuwa Allah ya taimaka mana ai sallah da kai da nutsuwa kai kanka dadi kake ji amma da an yi ta burabara kai yake ta kawai hankalinka ya tun lokacin ya tashi to za mu shiga at-tashahhud at-tashahhud al-ula ko jalsat at-tashahhud tayya ta farko da zamanta so makala sallallahu alaihi wa sallam yajlisu lit-tashahhud ba'da al-faragi min rak'at as-saniya manzan Allah sallallahu alaihi idan yayi sallah rak'a biyu yakan zama yayi tahiyya a nan gurin malam ya ka mana wannan dan kai yaqini sallar ka da kake irin ta annabi ce wanda bai tahiyyar bayan ta Qur'ani yunu ba eh annabi idan ya sallah raka'a biyu yakan zama dan yayi tahiyya fa idza kanat as-salatu raka'ataini idan sallah ta zamanto wanda ake raka'a biyu ce sai ma na takassubi kamar sallar asuba jalasa mubtari can sai ya zama na iftirashi mama na iftirashi irin zaman da ake tsakanin tahiyya biyu yana wadatarwa ga liman da mamu a sallar asuba lokacin da aka zo raka'a ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jalasa mubtarisha kama kana jalasu bayna sajdatayn kamar irin zaman da yake tsakanin sujada biyu ya halitta kai sha tahiyya amma wancan dayan fa ba na zama akan diddige ba wanda ake zama akan kafar hagun ko wa kazalika yajlisu fi tashahhud al-ula to irin wannan zaman shi ake yi a tahiyya ta biyu ta farko subhanallah tahiyya ta farko kenan zama tsakanin sujada biyu da zaman tahiyar farko da zaman tahiya ta sallah asuba da iri ɗaya ne shine yace wa kana yajlisu min at-tashahhud al-ula min as-salasiya aw ruba'iyya yakan irin wannan zaman a tahiyar farko a inda ake sallah mai raka'a uku kamar magariba kenan ko sallah mai raka'a hudu kamar isha'i ko asuba subhanallah ko azhar ko al-asr kenan wa amara bihi musii'u salatahu yayi umari da irin wannan zaman ga wannan da ya muna sallar shi to qala lahu sai yace mishi fa iza jalasta fi wata sala idan ka zauna a tsakiyar sallaka kaman sallar isha ya tsakiyar ta shine raka'a bi go fadma inna ka nutsu waftarata faka zakar yusra kai iftirashi kaman ka shimfida kafarka ta hagun sai ka zauna a kanta sun mata shahada sai ka yi tahiya ashe tahiya umarnin waye umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zaman tahiya ma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ka bar su kaga sai ka kaulata kama ko ba duko wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai manyan yan jarida manzon Allah kenan abu hurairah Allah kara masa yarda aga shi kada sai da ya rubuto hadisi biyar da yan kai ya kuma yanzu kai kokari ka race dubu ɗaya ma ba ma hana ce baka karanta dubu ne ba sai gagara har ka mutu gaga ya ko matsala ko yanzu wannan kai ka kare kanka da su ruwaya ta tacciya daga manzon Allah direct shi fa yaso ya ce naji an an ce annabi ya ce shi bai taba ka hadisi haka ba yaga Abu Hurairah ya ka hadisi shi daga bakin manzon Allah da direct bai yarda a ce wani ya ce mishi annabi ya ce ba shi shi dai ya dauko direct daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne kita wani hali kalili sallallahu alaihi wasallam ba daɗina ko masoyina soyayya ta ƙarshe kenan ya yi mini hani an ike a'u ka ike a'ul kalm a kan yi tsugunni a lokacin da nake sala irin tsugunnin kare wafin hadisi ukura a cikin wani hadisi da bai ce kana yana an ukubatun shaitan a nan sassa yana hana irin tsugunni akwai wani irin tsugunni da kare ke ya zauna a gindin shi ya daga ai masana sun da kwa gane wanda suka san da irin yadda kare yake irin wani tsuguni to a cikin sallah an hana mutum ya yi wani tsugunin ta shi ne abu hore da yake ce annabi ya hana shi a wani hadisi kuma yace irin wannan tsuguni tsuguni ne na shida kenan kada mutum ya yi shi wa kana idza qa'ada fi tashahhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya zauna a tahiyya wa za kafahu al-yumna ala fakhidhihi yana dora hannunsa na dama tafin hannunsa na dama yana dora sa akan cinya ne an gane ko wafi ruwayatin a wata ruwaya kuma ala rukubatahu akan gwiwa al-yumna ta dama ashe mai tahiya wadan inda zai aje hannunsa guri biyu ne wa in ma ka dora hannun akan cinya tsakiyar cinya kenan an gane ko yawa ko kuma ka dora shi akan gwiwa hannun dama ake magana wa wada kaful yusra ala fakzihi yana dora hannunsa na hagun akan cinyarsa ta hagun wafi ruwatan ala rukubati yusra hannun hagun akan kawas gwiwarsa na zace ko ta ta hagun a hagun ne hagun a hagun ai ai mun wuce da dama yawa ba su da ha alaiha yana bai shimfidawa to da haka ka kiyaye guri bi kake da damar aji hannunka duka na dama da na hagun ko akan cinya ko akan gwiwa tsakiya cinya ka sai ka ɗora hannunka kawai wa in ma a zata istiraha ne wa in ma a zama na tahiya ne haka dama akan cinyar dama hagun akan cinyar hagun ko dama akan gwiwar dama ko hagun akan gwiwar hagun duk wanda kai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ashe hatta guraren dora hannu dole sai mutum ya kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sallah ya samu cika wa kana sallallahu alaihi wasallam ya zau hadda marfaqahu al-ayman ala fakadhihi al-yumna annabi yana dora karshen damtsansa na dama akan cinyarsa ta dama an gane kamar da kusan maimai ɗin wancan ne eh aka ce nan cinya ce kaga idan ka dora akan tafin hannun naka akan cinya kaga ƙarshen damtse zai zama akan mi shi ma akan cinya da yake ko da ka kai kan gwiwa zai zama da ƙarshen damtsen naka yana da yakan cinya amma kaga in ka matsa nan wajen gindi kaga sai ƙarshen damtsen ke zama ina a wajen cibiya ko abu kaga ka sabawa sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kwatancin da aka ma yana da muhimmanci an ce a daura akan cinye kenan cinyar ba gindigindi ba dole ka kai inda shi dantsan naka zai zama to yana kan cinya ne idan ka jayo baya sai zama hannun yana kan fakazika amma kuma karshen wannan yana yana yawwa kenan sai mu kiyaye da wannan malam duk yana yi mana wannan ne dan mu koyi annabi sallallahu alaihi wasallam wani ha rajulan wa huwa jalisun mutabidan ala yadayhi risala fi salatin annabi ya hana wani mutum da ya gaida sallah ya mai da hannun shi can baya ya ya dahi hannun shi na hagu fa qala yace inna ha salatul yahud wanda ya sallar yahuda ta kike an gane ana sallah sai da ya dafe kuma da hannun hagu kuma a cikin sallah yace wannan ita ce sallar yahudawa kenan ya hana shi ko ya bashi umarni ya hana shi tunda an ce musaba musu na'am ba a sallah da za mu kai gare shi shi ba ko ba a sallah ba bai da kyau musamman na hannun hagu ba da yake da hannun dama ba shi yasa muna yara da kaida ya bige hannun aiki barantana wajen cin abinci ko rai yanzu da tarbiyya ta lalace wani gida ga wani mai kokari ya zano tarbiyyar guda talatin wanda ake da su a iyaye da kakanni yanzu babu su na gida kadai daga cikinsu akwai yan kai da yayi a buge hannu akwai yan kana cin abinci gaban wani a buge hannun ka aya ko da ko yawa akwai yan kana zari kana babban noma a buge hannun akwai in ka je gidan mutane ka ci abincin ka zo a ba haka shi duk tarbiyya sai dai zano wajen talatin wala daga kuma haka ne babu su mu da gidan zamu yanzu babu kuma tarbiyya ce wanda kowace tana da alaka da addini kuma mun tura iyayenmu da kakannu ba su karanta qur'ani da da hadisi musamman nasu ba amma suna da wannan tarbiyyar amma yanzu ina yaran da aka ce kala musu fada nasara ya ce kala bulala su ko muka yarda to in baka yarda ka fada ba shi ya maka fada wallahi akwai wani yaro karatu waje waje ba lokacin aiko kuɗi ya in bai aiko kuɗi in ya fara fada yana zazzagin uwaya ta wani uban siyasan zai tura mai kuɗi wai karatu ne fa yake a waje to wannan kana tsammanin in ya samu ilimin ma ya samu aiki an yi zai tana da uba da shi wallahi sai ya taho shi gida shi wani ne wannan shi ka ji fa kamar uban yake wa karatu saboda me yasa an lele shi ne an nuna mai tsananin kauna da soyayya ne to galibi haka muke wa diyan wa yanzu galibi kina jama ban bulala ba akwai ya kamata ku a san bulala gida ai
ko ta ban tsoro a ko ta ban tsoro ai kuma a karata ta suna ganin ta waye bai yi sallah yau da kyau ba ce wannan to ku dauko mun bulala ka gani ko da barazanar amai amma duk mun koma tarbiyyar yahudu yadda mu zo muna kallon balo tare da su shi yana wancan kwalabkin dan uban yana wancan kwalabkin ana baba yau da hemanci ana haba yaro kai ya kake ko za mu ci kun yi mamaki ana yi ba kai yanzu mai wannan tarbiyyar zai da kiɗan ya zama da sallah mai sauƙi ne ba ko? munafunai ai haka ne a taru ba ai haka ne ta ka samu na turawa da na su ma wani ba hausa ba ba tura suke kwakwa da yan indiya ana shafa da labarin wani da shi da matan suna kallo kawai ɗaya daga cikin 'yan funafunan nan da ya wani abu sai shi mijin kawai ya zage shi da ya zage shi matar ta kwashe shi da mari ta ce wani zaka zaga ai ba su lokacin da ta mare shi ba saboda sabar kaunar da take wa shi wancan ɗan funafunan ta mari mijin a nan fa kasar ne aka yi ba wai ba wai labarin ake baka abin da yayi ne ba yayi ne ba a ya maru mana ai duk wanda aka mara malam ya maru ko ɗanka kamar ya maka mari to da wuya ka iya yi mishi wanda ya maka ai mari yana maka wata mutum shi yasa annabi ce idan za a yi bugu kada a yi shi to wallahi kawai yana zagi wanda tace wanda zaka kawai ta kwashe shi da mari tace yana ta mari ma tace wanda zaka zaga yayi sake to ya zai iya saya da kai shi ya kawo Allah ya sauke tarbiyar kenan da muke ciki yau ita ce tarbiyar mu yasa sai dai Allah ya sauke kuma mu musulmi Allah kiyaye to daman an kaki shara masallaci in ta yi sauki ba in ba in ba zo sauki ba ta gidan giya zaka yi ai ga ta kasuwa ke da kayan tuntuwa ka gani Allah ya sauke duk lokacin da muka bar namu to dole mu yi kokari mu samu kanmu a cikin nasu haka ya kamata mu koma tarbiyyar addini da karantawa addinin musulunci wallahi mu muke da kwalitin tarbiyya aqida wanda take ingantacciya ba ta buƙatar wani ya baka shawara da ka zo ka bi tsarin musulunci a cikin aikinka a cikin rayuwarka da iyali a cikin wallahi baka buƙatar shawarar kowa sai ta Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da komai naka yana tafiya ɗari bisa ɗari da ka zubar da wannan to ka zama sakare kuma Allah ya kiyaye sai mu je gaba a wallafazi ya ce la tajlisa haka za inna ma hadhihi jalsatul ladina yu'adhibuna magana ka tazo kada ku zauna haka kenan kai dafi da hannun hagu yace wannan zama ne na wanda ake musu azaba mutum ya zauna yayi dafi da hannun hagu game da hannunka baya na hagu kai dafi an gane da hego to wannan annabi yace kada ku irin wannan zaman zama ne na wanda ake musu azaba ranar kiyama waɗansu 'yan wuta sai an musu irin wannan zaman za a musu bala'i wa bi hadisi ukura a cikin wani hadisi kuma annabi ya ce hiya qa'adatul maghdubi alaihi wannan zaman na dahe da hannun hagu mutum ya mai da hannun shagun ya dafe to wannan zamanin na wanda Allah ya fushi da su in kana son Allah ya fushi da kai sai ka kai yau kuskure ne da haka ko na daman sai akan larura shi dai babu wailin akan shi amma so ake dan maka ne sanci na ai ko na daman in ba ya zama dole ba kar ka yi amma dai shi kai baka da laifi amma wannan na hagun matsala ne zama ne na wanda ake wa azaba zama ne na wayanda Allah ya yi hushi da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kenan duk yanda zaka yi shi yasa tun daga gida ake koyar da yara a koyar da su illar irin waɗannan zaman kaga mu a da zaman cin tuwo ba sai a ce kai gyara zaman ka haka ake cin tuwo ko ba ka ba yanzu ba ka taɓa ga mutum na ɗan ci waɗa haka ake cin tuwo ya ci da hagu ma ana kallon da cewa yaro ne ana mai dariya ana goshe ne goshe ne ta yaki ala shiga gairar da ruwa gida duk da goshe ne akwai goshe ana so a zama asahabu lemi kai ɗan ka zama to asahabu shi ma har ka rika jin daɗi ayowa da goshe ana zuga shi yayi koyi rubutu da hagu cin abinci da hagu komai da hali wallahi goshe ne ni a gida ma haka aka ce kaga shikenan shi ya zama ashabu shimal kenan murda ma sai da murkon wani a dole ne ai haka ya kamata wallahi kullu abin dole sai da Allah sauki tarbiyya sai an sa ido ba kuma wallahi ba barwa mata kullun ka rika sa ido midiyan ka suke yi karka kyale mata da wannan matsalar su mata baka ga wani lokacin duk suke su da yaran ba idan yaran ya ba su haushi ɗaya suke zama ce zai ka yi mana ina ruwa ne na sani haka kuma in ya samu matsala ta rika wayo wayo na sakata ya lalace kuma ta ce ina ruwanta yanzu ruwan nata kuma ya zo amma kai namiji za ka iya jurewa ka haƙura ka ba da tarbiya ita in ya ba ta hawashi ma kawai dai roba sai dai kulli kawai yawwa amma kai za ka iya daurewa ba a kyada su da tarbiya dole ka rika sa ido eh mana Allah dai ya soke wanda in ka bata haushi ma kai ya tafi a kansu matar wani malami ce kun san shi ma ko in fada sai ya mata kishiya lokacin makaranta ya take duka ya ratsawa ko da ku tai makaranta ko kuna raitar babban babban ta dame su yadda suka shirya suka ɗauki kaya tsabza su makaranta ta ce ina za ku babban haira zaune mana yana zaune suka ce makaranta ta ce makaranta kai ba zuwa ku zama ku abinda an aika ta ma ba aiki da shi ku zauna muni kai ka sani ba da yara ake ba ɗazin da take musu tsawa tana duka musu tsawa tana faɗa kasire ta kuma sun shi yanzu ta ce kawai ba sa jin su zauna abinda karatun ma yanayi ba aiki da shi ku zama ku ba zuwa karatu kenan uban da bai aiki sun da ya mata kishiya ai mata manyan mutane ne radiyallahu anhunna ka gani sai za a yi kokari su sami imani in ba haka ba akwai matsala wallahi wallahi za su girgiza ka karkace wai habawa macen mini a mace ba gaba annabi ma sai da Allah da kanshi yace zai ka dauki jibril ya ka dauki sahabbai su ka dauki gashi nan fa inta zahara alai fa inna Allah maulahu wa jibril wa salihul mu'minun Allah ce wal malaikatu ba da zalika zai duk ba su isa ba Allah da manzo da sa'abu ka aka ce malaiku ma sai sun ka dauki akan mata tara kare kai ka ce mutum waye kai ai kawai ka sallama kuma ka yi kokari ka rika musu adalci yawwa don ka samu sakamako ka wajen Allah su ba a iya musu sakamako da abin da suke malamai suka ce da mace ranta zai ɓaci in kaji tana magana to wallahi maganar karka ɗauka bakin ta baki ba a zuciya ta take ba zuciyar ta rufe ba abin da ke shiga abin da ta faɗin nan ita ba da gaske take ba amma a lokacin in ka biya ta sai a mutu ba maganar bakin ta baki ne kawai karka aura ta da maganar zuciya yanzu akwai biyu ta ce ma ba ta faɗa ba kawai shari ga maza ya za ta ce kaza kuma ta faɗi to haka suke to an ka biya sai za ka yi yasa aka ce ku tausaya musu rauni gare su annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alheri a gare ku wanda yafi alheri zuwa ga matan shi annabi ya ce wa ana khairul li ahliku na fi kowa kyautatawa mata zababbu a cikin mu mafi alkhairi masu tausaya mata su ne zababbun Allah kai da kace ganin kai namiji ne wane mace a yau ka zama to kaikai kenan a cikin maza mu rika tausaya musu kawai mu samu lada a wajen Allah amma ai ina wasu iri ne daban Allah ya kara mu ya kara musu imani ya shirya mana su sai tarihul isba'i fi tashawwud na a ba ya ta tausaya maka ba kai aka ce ka tausaya maka ba ka san da ya ta tausaya maka ba to gaga ai matsala ce wannan ba sa haka da su ake da ka zo kowa ya zo wannan ya kama hannu wannan ya kama kawa ita ma ta iya ta zo ta yi tsalle ta dare a baya eh mana haka ne haka ne saboda ana jin daɗin ka zo ka gani ai na baku tarihin wani ko makaranta ta je aka ce ya halatta mace in muje zo ta je da gudu ta dare mishi a yi wasa to shi ba taɓa yi ba kawai wataran ya zo ya fi zo kawai da gudu ya ta tsalle ta tsaye a wuyan shi ta makalin sai kwashe ta jama'a da ya ce sihirin ne ya zama da ido da ido ta yake wai magani ne ta zo ta sami shi ita kuma an karanta da ita a makaranta ne eh ya ce sihirin ne zama ido da ido Allah ya samu gane Allah shi ne da mutabarki mara dace wallahi rayuwa mai daɗi tana cikin addini yawa da kaga an kasa samun nutsuwa an bar rayuwar addini shi jin daɗin aure yana tsakanin mace da miji ne in kowa ya bada nashi haƙƙin sai kowa hankali shi kwanta wallahi duk ɗan da ya hana uwar shi barci to shi ma ba zai yi ba duk mutumin da ke zaluncin matar shi to shi ma hankalin shi ba zai kwanta ba bai yi wa ba zai yi mana su sabai ba in sai ga mace su ta musu wani abu ma kawai tunawa suke Allah su saba wa ba a kanta suke huciya ba kamar da ko dokinsu ya musu turjiya kai suna cewa sun wa Allah da yi ne amma mu kaga sai mu ce ina mu zawa kaza ba dauki fata kuma ka kara durmuwa kenan sai wani bala'i ya karu Allah sa mu gane wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi kenan zamu tayi tarikul motsa ya zafo insha Allah Allah sa mu dace